الحمد لله رب العالمين بنعمته تتم الصالحات وبفضله تضاعف الحسنات وبعفوه تمهى السيئات أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة ثم أصلي وأسلم على من لا نبي بعده إن masu daraja muna nan cikin ibadodin zuciya muna cikin al'usul shine usulul iman wannan rukunoni guda shida na imani wanda Allah ya bayani cikin alqur'ani kuma manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi bayani cikin hadisi mashhur na jibril alaihi salam lokacin da yake bayani biskan me ake ce ma imani in kun tuna sati da ya wuce mun yi bayani bisa kan falala da alkhairi da Allah subhanahu ta'ala yi mamu mu ɗan adam tun lokacin annabi adam alaihi salam har zuwa tashin duniya da Allah yake sauko ma al'ummomi littattafai da cewa ni ake nihi da imani da littattafai da kuma fa'idodi da alkhairan da suka kumsa na duniya da lahira ga dukkan al'ummar da ta karɓa kiran littafin da Allah ya aiko annabinta tare da shi duniyarsu da lahira to sai na ga yana da kyau mu ɗan tsaya tsayawa ya kaɗan mu yi bayani bisa kan matsaloli da kuma irin hatsarori da adda akwai bisa kan kaurace ma alqur'ani tun da yanzu shine littafin mu kuma shine ma mai dukan littattafai Allahu rabbus samawati wal ardi yan wa masu daraja cikin suratul furqan yake bayani yanda manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kawo kukan al'umma shiga Allah annabin Allah Muhammad sallallahu ya kai kukan al'umma zuwa ga Allah rabbul alamin yace ya rabbi inna qaumi takhadhu hadha alqur'ana mahjura wa qala ar-rasul inna ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura ya Allah ubangiji na mahalicci na al'umma ta fa ta yi hijira alqur'ani to me ake ce mai hijira alqur'ani shine malamai suka yi bayani wanda za mu zo mu gani bi idnillahi ta'ala kan nan menene haddari da adda akwai da matsaloli da yake haiwa ma mutum mutum musulmi lokacin da ya bar alqur'ani ya hijira shi bai damu da shi ba kan nan haka cikin suratul ba'a Allah ya ƙara bayani ya ce wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan banka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى haka Allah subhanahu ta'ala bayan ya ce duk wanda ya shuya baya ga zikiri na malamai suka ce zikiri ba bashi da alkur'ani da ibada da sallah da duk abin da za kai na ibada ta zuciya na baki da na gabban shiki da za ta kai ka ga samun yarda Allah subhanahu ta'ala to shi ake ce ba zikiri kaga dole ka sa alkur'ani a ciki da haka Allah ce duk wanda ya shuya baya ga zikiri na ga ibada ta ga karatun alkur'ani da aiki da shi da fahimta shi da tadabburin shi Allah subhanahu subhanahu ta'ala ce zan tada shi gobe kiyama makaho zai ce ya ubangiji gobe kiyama kenan yaya akai ka tada ni makaho alhali tun ma farko Allah ce fa inna lahu ma'ishatan danka yana da rayuwa mai kunci malamai suka ce rayuwa mai kunci ita ce rayuwa cike da matsaloli talauci na ciki rishin lahiya bakin ciki rishin jin daɗin rayuwa matsaloli su ta damuwar mutum bala'o'i me yasa dan saboda ya juya baya ga alqur'ani wanda za mu gani kuma Allah ya ce wa nahshuruhu yawmal qiyamati ama za mu tada shi gobe kiyama yana makaho zai ce rabbi lima hashartani a'ma ubangiji na ya akai ka tada ni makaho yau kiyama alhali a duniya wa qad kuntu basira har na mutu ni ina gani ni dai na san har mutuwan da ban samu jarabtar rishin gani ba to yawa akai na tashi ba na gani Allah sai ce kazalika ta tsaya suna ayoyin mu sun zo ma alqur'ani ya zo fanasita sai ka manta da alqur'ani baka da lokacin karatun shi haka mutu baka iya suratul fatiha ba baka iya karatun alqur'ani baka san shi ba baka san shi kuma baka aiki da shi Allah ce waka zalika yau mutun sa da haka mu ma yau za mu manta da kai mu barka a cikin wutar jahannama Allah tsare to haka zalika annabi sallallahu alaihi wasallam ya gayyada cewa alqur'ani abun gaskantawa ne mai gardan wanda zai yi shayayya ne da Allah da da bawan da bai damu da shi ba gobe kiyama kuma abun gaskantawa ne annabi ya ce tatam alqur'ani shafi'un mushaffa shine jumlar ta farko da dazu da larabci na mance yin kawo alqur'ani shafi'un mushaffa annabi rahama ya ce za a shi alqur'ani shafi'un ne mai neman ceto ne mushaffa kuma wanda za a ba ceto gobe kiyama sai ce wa muhalin kuma zai yi jayayya da wanda bai kula da shi ba a duniya ya manta da shi bai damu da karatun shi ba sai annabi ce wa musaddiqun kuma Allah zai gaskanta shi gobe kiyama shi alqur'ani sai ce wa man ja'alahu amamahu duk wanda ya sa alqur'ani gaban shi gobe kiyama tun duniya ya sa alkur'ani gaban shi ai son karatun shi son hadda shi son fahimta shi tadabburin shi aiki da shi hukunci da shi abinda alkur'ani ya ce bakin gwaldo yana yi wanda alkur'ani ba ya so ko zuciya ce na so ya bar shi har abada to annabi rahama yake ta qadahu ila aljanna zai kai shi direct cikin aljanna sai ce wa man ja'alahu khalfa zahrihi duk wanda ya sa alqur'ani bayan bayan shi ai bai damu da shi ba wanda bai so ma ya ji karatun alqur'ani har ya mutu bai yin suratul fatiha ba bai san yadda ake karatun alqur'ani ba ko aka bai damu da shi ba annabi rahama yake ja sam qadahu ila nari gobe kiyama sai zai wurga shi cikin wutar jahannama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi yau nawa muke cikin musulmi ku yayin yan uwa da mu damu da karatun alqur'ani ba nawa ba mu da lokaci muna da lokacin tiktok muna da lokacin wannan muna da lokacin komi da tele da dukkan abubuwa amma qur'ani a babu lokaci nan saboda gani muke da cewa ba wani abu bane kuma wallahi tallahi wani abu ne yanzu za mu gani cikin wannan kutubai irin yadda matsaloli za samun dole bai kula da alqur'ani ba dan haka malam malaman larabci ko ce malaman alkur'ani suka ce mi ake ce ma hijirar qur'ani hijira alkur'ani watsi da alkur'ani barin alkur'ani sai suka ce shine al-ibta'ad anhu mutum ya zaman to bai damu da shi bai nisa da shi sai suka ce kuma shine wal ibada anhu ya juya baya da alkur'ani baka damu da shi ba na uku suka ce wa adam iltizami bi huquqihi in kula da haƙoƙin alkur'ani wallahi yan uwa masu daraja alkur'ani yana da hakikan sai suka ce haƙoƙi daga ciki shine karatun shi ka iya karatun shi jin kunya ne ga ɗan adam musulmi ya tashi gaban Allah bai iya karatun alkur'ani ba wallahi tallahi gobe kiyama ɗan uwa ka tashi ka yi shekara hamsin arba'in sattin a duniya ka san komi amma ba ka yi karatu alkur'ani wallahi kunya mutum zai ji gobe kiyama kuma babu wani gyara da za a yi domin Allah ya baka duk abin da ya kamata ko baka da uzuri gobe kiyama da haka suka ce shi ne kin karatun shi kin yarda ka iya karatun shi baka damu da shi ba kuma kin aiki da shi kuma kin neman waraka da shi domin alkur'ani abun neman waraka ne a wanda za mu gani to wannan shine a takaice abin da ake ce ma kaurace ma alkur'ani malamai suka ce kar mu kaurace ma alkur'ani yana haihuwar mu da dan adam matsalolin duniya da lahira bala'o'in duniya da lahira ku yaye na farko suka ce duk wanda bai damu da alkur'ani bai san babban mai saban Allah subhanahu wata'ala ne wanda Allah ya umarni da ya ce ba shi domin Allah ne ya umarni a yi karatun alkur'ani ga annabin shi ga al'umma gaba ɗaya sallallahu cikin suratul kafi Allah ce watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika ya shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam ka karanta abin da aka ma wahayi na littafin ubangijinka shine alkur'ani haka Allah cikin suratul muzammil yace warattilil qur'ana tartila ka karanta alqur'ani da tartili haka gashi annabi sai ke ta ikra'ul qur'ana kusan karanta alqur'ani fa innahu ya'ti shafi'an li ashabi yawm al-qiyamah dan ka duk wanda bai karatun alqur'ani bai damu da shi ba ya san babban mai saban ubangijin shi ne subhanahu wataala sai kenan malamai suka ce na biyu shine hirmani al-hirmanu min al-sakinati wa rahama duk wanda bai karanta alkur'ani bai damu da shi ba to ya san ya haramta ma kanshi samun natsuwar rayuwar duniya kuma da samun rahama ubangiji jalla jalalu domin annabi cikin hadisi ingantacce sarasam na abu huraira wanda al'imam muslim ya fitar da shi ya ce majtama qaumin fi baitin min biyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fi ma bainahum sai annabi ya ce illa nazalat alaihim sakina bayan Allah mutane ba za su haɗu cikin ɗaki daga cikin ɗakunan Allah masallaci kenan su zamna suna karanta alqur'ani suna mudarasa shi ai suna fahimtar me yake ni tafsirin shi da ahkamu din shi da saura bace Allah sai ya sauko musu sakina sakina ita ce natsuwa kwanciya hankali kada ka kake amma wallahi kana cikin jin daɗi da walwala da sara domin Allah bai taɓa son jin daɗin duniya cikin kuɗi ba da kuma matsayi da wani abu ya sa shi cikin imani da tsoron shi da riko da addini da haka duk mai karatun alkur'ani za ga Allah ya same natsuwa kwanciyar hankali kullum cikin wani ciki dima rayuwar sahabbai ka ga yadda suka rayu sadaka ne amma kullum cikin wani ciki da jin daɗi me yasa karatun alkur'ani da suke na biyu wa khashiyatuhum rahama rahama Allah za ta lullube bayan Allah da ka samu rahama Allah kuma wallahi ka rabo ta duniya da lahira ba kare ba na uku Allah subhanahu ta'ala zai mi zai sa mala'iku wa khaffatuhumul mala'ika mala'iku za su gewaye wannan bayan Allah masu karatun alqur'ani Allahu akbar mala'iku su gewaye kada zama da kana karatun alqur'ani ba kare ba wa zakarahumullahu fi man inda Allahu jalla jalaluhu zai ambaci masu karatun alqur'ani abuwan da ke wajen Allah su wane su ne almala'ika Allahu akbar ya isa daraja da matsayi da jin daɗi a ce dan kana karatun alkur'ani kullum Allahu rabbus samawati wal ard sai ya ambace ka gaban mala'iku Allahu akbar ko shugaban kasa ke ambata ka cikin majalisi na na minister kana da daraja balantana Allahu rabbus samawati me yasa dan karatun alkur'ani da kake kullum da haka ku diba irin tafka asara da waɗansu musulmi suke kullum rishin samun wannan ni'ima al'amari na hudu in ba mu karatun alkur'ani ba mu damu da shi ba shine zukatanmu za su bushewa domin da ambatan Allah babu ambatan Allah da ya kai karatun alkur'ani ko duk lokacin da ka baka damu da alkur'ani ba baka sauraron shi baka karatun shi baka tadabburin shi baka aiki da shi to zuciyarka za ta bushe ta kai kashe shi kau daga inda aka ce zuciya ta bushe ta kai kashe to babu rahama a cikin ta babu Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ta shi ke sa sai gani kana iya kashe kowa kana iya yin zunubin da kaga dama kana iya luwadi kana iya yin zina kana yin matsugo komi kana iya bai domin saboda ba karatun alkur'ani ba ka tare da alkhairi alkur'ani alkhairi ne tunda babu alkhairi shari ke tare da kai shi yasa annabi yake ta sam zuciyar da babu wani abu na alkur'ani a cikin ta kalbaitul kharab kai ka ce gida ne rubuzaje wanda babu komi cikin gidan nan sai shaydanu da sharri da mugun abu a cikin ku yayin yan uwa masu daraja baicin shi abu na biyar baicin bushewar zuciya shine mutum ya haramta ma kanshi samun lada wallahi yan uwana in dai harshe zai motsa lamba su motsa na su samu rahama Allah su samu lada a wajen Allah to ba abin da ya kai karatun alkur'ani annabi rahama cikin hadisan abdullahi dan mas'ud wanda al-imam tirmidhi ya fitar da shi yake cewa man qara harfan min kitabillah falahu hasana duk wanda ya karanta harafi guda in sallatul qur'an karan baki guda na alqur'ani kana da hasana sai ce wal hasanatu bi ashri amsalha Allah zai rufe wannan lada da ya baka haso goma sai kara fassara dan mu gane yace la aqul alif lam mim ban ce alif ba lamin mim harafi ne ce alifun harfun lamun harfun mimun harfun in ka ce alif lam mim cikin suratul baqara misali kana da lada 30 inna lillahi wa inna la ilaha illallah ku diba alif lam mim ya jawo maka lada 30 in kace bismillahir rahmanir rahim kana da lada 200 ba goma san ka tarban disu ku disu abin nan bon action ka samu 200 ba guda babu lada goma 200 kace a dan sai gonda ka dan ka kwashi wannan lada to ya wanda ya karanta suratul fatiha wa ya wanda ya karanta daga fatiha zuwa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil bi ashabil fi suratul filkin ya wanda ya karanta fashi guda ta alkur'ani yaya wanda ya karanta wani juzu'i na alkur'ani ashe rishin karatun alkur'ani muna tabka asara babba yan uwa ko yaye dan haka duk wanda cikin mu yan uwana yake ko oho da karatun alkur'ani dan Allah mu tashi daga bacci mu kama alkur'ani mu zanki karatu ba karamin barin lada muke tada kuce babba harafi guda jawo maka lada goma kan nan bai shi abu na shidda daga cikin matsala da take haihuwar mu musulmin da bai karatun alkur'ani shine yana nisanta daga Allah al-ibtiadu anillahi ta'ala ɗaya daga cikin salaf ana ce mai khabbab ibn haraj yake ce ma ɗaya daga cikin bayan Allah yace yace yace taqarrab ila Allah man sata'ata yace kullun kaza kazan ki samu kusanci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wa alam ka sani annaka lan tataqarraba ila Allah bi shay'in ahabbu ilayhi min kalami yace wallahi wani ba za ka samu kusanci a wajen Allah da abinda Allah ya so irin magana shi irin karatun alqur'ani ashe duk lokacin da kake karatun alqur'ani kana samu kusanci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala abu na bakwai daga cikin matsaloli da take haihuwa mu musulmi in ba ruwan shi da alkur'ani shine yayi asarar samun mi samun waraka ta alkur'ani domin alkur'ani waraka ne waraka ne ga ciwon zuciya na munahici na shirka da bid'a da hasada da keta da mugunta da dukkan malatoci na zuciya kuma waraka ne na ciwo ciwon ciki ne ciwon mine ne kazan karatu alkur'ani kaga ikon Allah Allah ya ce wa nunazzilu min alkur'ani ma ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الله يتي من سمكو دقى القرآن شين القرآن أبن يتي شفاء شين وركاني ورحمة كما رحماني دما إيمان شي يسا دا سنة من ذا الله سلام ينا دقى شين أبن دكي سا إمبا تدلاها كسام سوكي كران تفاتيا سوبكو يتشكين روا كورو زنزم كوروا كشاك بوتي الله باك لاها ككتاكي الله باك لوكتين النبي الرحمة sallallahu alaihi wasallam an yi haka wani sahabbai da suke balaguro suka tsinci waɗansu bayan Allah saman hanya irin wannan kabiloli na laraba cikin daji shugaban kabile aka samu wani abu ya cije shi maciji ko kunama sai suka ce ma sahabban annabi rahmatan ko kuna da wani abu na magani suka ce i amma ba mu muku maganin sai kun ba mu wani abu sai suka ce za mu hidda muku kaɗan daga cikin dabbobin wasu kawuna na ƙanƙananan dabbobi mu ne kuma mu addu'a shugaban mai samu laya sai su karanta mai suratul fatiha suka bashi suna zowa madina su gama manzo har sai ke ta wa ya sarnar da ku suratul fatiha abun warkarwa ce Allahu akbar annabi ya tabbatar da abin yace in kun kasa ni ma ku kasa da ni abin da aka ba ku ku ba da nauran ku ji ba yan uwana abin da muke bai yau da rashin laya ta ka ka abin da zamu tunane likita i bushe likita addini ya ce mutai mu ne magani amma mu zan fara tuna mi annabin mu yace mi addinin mu yace mi ya kamata mu karanta saura kuma sai mu maida mu Allah al'amari kuma mu tai likita din yan uwa baitin shi daga cikin matsala da alƙur'ani da rishin karatun alƙur'ani yake haihuwa ko kuma banza ko oho da karatun da alƙur'ani shine yan uwana shedan yana samun mulki da galaba kan mutumin da ba ruwan shi da alƙur'ani yau da dama yan mata da mata da wasu da shedan ya ya rihe musu rayuwa rishin karatun alƙur'ani annabi rahama cikin hadisin abi umama wanda al-imam muslim ya fitar da shi yake cewa gidan da ake karatun suratul baqara shaytan yana gudu ya bar wannan gida ba ya son zama wannan gida ashe in muna karatun alqur'ani ba da za a yi shaytan ya same kuma haka ne yau da gobe kana ta yaya zai samu hanya da zai zo ya shiga cikin ka to da haka yawa duka wannan ke nuna mu girman alqur'ani da riko da shi kuma rashin riko shi abin da yake haiwa na matsalar duniya da lahira kan nan gashi kuma gobe kiyama matsalar da kin alqur'ani zai kawo ba bawa da rashin kula da shi shine alkur'ani ba zai cece ka ba gobe kiyama Allah annabi rahama ya tabbatar da shi cikin wannan hadisin na Ibn Hibban da At-Tabarani yace alqur'ani shafi'in mushaffa alqur'ani mai neman ceto ne kuma Allah zai ba shi ceto haka annabi ya gayi sallallahu alaihi wasallam yace iqra'ul qur'ana cikin surat cikin hadisin Imam Muslim fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'a li asabi ku karanta alqur'ani alqur'ani zai zo yana ceton masu shi shine masu karatai suna aiki da shi kan nan Imam Ahmad cikin Musnad ya gai yace alqur'ani annabi ya ce sarasam alqur'anu wasiyam yashfa'an alqur'ani da azumi suna neman ceto gobe kiyama ga mai su mai yawan azumin nafila da kuma mai yawan karatun alqur'ani kuma nan zai zo ya ce alqur'ani zai ce na hana shi kwana dan son karatu dan kiyamul lail da tadabburin alqur'ani ya Allah ka bani shi sai Allah ce ma alqur'ani ja shi ku tai aljanna azumi ya zo ya ce na hana shi da sha da shawarci ya Allah ka bashi Allah sai ce ma azumi ja shi ku tai aljanna kadiba ni'ima yan uwana da muke bari tana kuce muku a yau kannan kuma mutum zai tashi ba kaho gobe kiyama a wayan da Allah ya ce wa nahshuruhu yawmal qiyamati ama a karshe kuma ya kai mutum wuta dan mi dan saboda annabi ya ce san man ja'alahu wara'a ko khalfa zahrihi qadahu ila nar duk wanda ya sa alqur'ani bayan bayan shi zai yi wurgi da shi a cikin wuta kuma annabi ya ce san alqur'anu hujjatun laka wa alayka alqur'ani hujja ne gare ka shiga aljanna aw alayka kuma ko kanka gobe kiyama ka shiga wuta Allah ka kare mu ya yan uwa a karshe mu diba mu ga wannan abubuwa da ke gaban kowanne mu ya tashi daga bacci ko yayin mai karatun qur'ani ya ci gaba da yi wanda yake sako sako ya kama ya daina wanda ma bai shiga makaranta har yanzu bai iya karatu ba dan Allah kowanne mu ya koma yan uwana ya karatun alqur'ani domin rayuwa ba ta tabbas tahiya ake yan uwana ba karamin shin kunya bane ga musulmi ya tashi gaban Allah ya shekara 40 ya shekara 50 60 a ce bai iya karatun alqur'ani kan nan malamai suka ce nau'o'i na barin alkur'ani ko na hijirar shi shine suka ce na farko kin karatun shi kin sanin shi kin damuwa da shi na biyu suka ce shine kuma kin tadabburin shi meditation din shi na uku suka ce in neman eh, mi ake ta waraka ta hanyar shi neman waraka shine warakarwa haka zalika kuma in aiki da shi yan uwa to wannan shine a takaice ku yahe ni in ku ara mana dan Allah minti biyu ko uku in dan yi resumen shi an faransai me yasa nake so dan mafi yawan mu yan boko ku yahe mu ba mu damu da karatun da alqur'ani ba waɗansu alhamdulillah suna kokari amma waɗansu mu za ga mutum har yayi an tare da iya karatun alqur'ani ba dan haka a takaice na san na ja ku kare a heli yan uwa musulmi mun yi bayani bisa kan ce qu'on appelle les conséquences, le fait de, de, de, de quitter le Coran ou bien d'abandonner le Coran. Quelles sont les conséquences pour un musulman dans ce monde et à l'au-delà S'il s'en fiche du Coran, il abandonne le Coran, il s'en fiche du Coran. La première chose qu'il fait, qu'il sache qu'il désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une- c'est un grand péché. C'est un grand péché pour tout musulman qui ne lit pas le Coran ou bien qui n'apprend pas à lire le Coran. Deuxième chose, il cherche ce qu'on appelle la rahma, la miséricorde d'Allah et la tranquillité dans la vie. Car le prophète paix salut sur lui a dit, tout, tout, tout peuple, tout un groupe de gens qui se rassemblent dans la mosquée pour lire le Coran, Allah les fait descendre la rahma, la tranquillité, les anges les enveloppent et Allah subhanahu wa ta'ala les évoque auprès des anges. Troisième chose, pour celui qui s'en fiche du Coran, qui abandonne la lecture du Coran ou qui, ne- qui n'apprend pas la lecture du Coran, qu'il sache que Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que son cœur serait un cœur dur. Le cœur serait dur sans, qu'on- comment on appelle ça, la pitié et la rahma dans le cœur. Car la lecture du Coran, c'est le zikr d'Allah, l'invocation d'Allah. Et il n'y a pas le meilleur zikr pour un musulman que la lecture du Coran. Quatrième chose ou cinquième chose, mais fait, c'est qu'il perd les récompenses. Celui qui ne lit pas le Coran n'arrive pas à avoir de bonnes récompenses. Car une lettre du Coran, lui, équivaut à dix bonnes actions, comme le prophète Bézali sur lui a dit. Rendez-vous compte de la grande perte que beaucoup de musulmans font. Matin et soir n'ont pas le temps de la lecture du Coran. Alors que lire une seule lettre du Coran, tu vas avoir 10 bonnes actions. Dès que tu dis Bismillah Rahman Rahim, tu as 190 bonnes actions. Dès que tu dis Alif Lam Mim, tu as 30 bonnes actions que tu reprends. Cinquième chose, la- le fait de, s'en- de- de ne pas lire le Coran ou d'abandonner le Coran fait en sorte que nous nous éloignons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le Coran c'est la parole d'Allah. Celui qui aime le Coran, qui lit le Coran, il s'approche de- d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sixième chose, ça fait en sorte qu'on ait une vie pleine de problèmes. Tout celui qui s'en fiche du Coran, qui ne lit pas le Coran, il crée pour lui-même une vie pleine de problèmes, pleine, pleine des épreuves. C'est Allah qui dit, tout celui qui s'en fiche du Coran ou de mon zikr aurait une vie pleine de problèmes dans ce monde. Et le jour du monde, Allah subhanahu wa ta'ala va le ressusciter avec Sixième ou septième méfait, celui qui s'en fiche du Coran aurait en sorte qu'il n'aurait pas la guérison. Car le Coran, c'est la guérison. Il guérit les cœurs contre toutes les maladies du cœur. Et la guérison même que nous savons, les maux de tête, les maux de ventre et autres. Huitième chose, celui qui ne lit pas le Coran, qu'il sache que les satans est avec lui. Les djinns, mauvais djinns sont avec lui. Car la lecture du Coran chasse les, mau- les mauvais, les mauvais djinns, comme le prophète l'a dit dans le, dans le hadith. Dans une maison où on lit la- la- le chapitre de Bakara, c'est cette maison-là fait en sorte que les satans quittent et fuient cette maison. Et enfin, maintenant, le jugement de le- celui qui ne lit pas le Coran n'aurait pas l'intercession du Coran, car le Coran va intercéder au, à ses lecteurs le jugement d'année. Et en même temps, il serait dans l'enfer, comme le prophète l'a dit, et paix et salut sur lui. Ina roƙon Allah gafarta mu a kare yahi mana ƴan uwa masu daraja, Allah gafarta mu zunubanmu da muka aikata, mai mai da ɗan ƙanana, wanda muka yi a bayyane da wanda muka yi a ɓoye, wanda mun yi ba mu san zunubai ba ne Allah sani Allah ya himu. Duk mai bukata cikin kuna alkhairi Allah biya mu, wanda ba su da lahiya Allah ba su lahiya. Iyayenmu da ƴan uwanmu da malamanmu da dukkan musulman da suka sa Allah gafarta musu. Shekaran jiya akwai ɗaya daga cikin babban malaminmu da ake ce ma Ali Ladan ya rasu wanda ya zamna nan garin mu na maradi kusan shekara goma Allah Ubangiji ya gafarta mu da ma ustazin mansur dan bello da ya rasu wancan satin shi ma Allah mai gafara da dukkan musulmi sojawan mu ne da sauransu duk wanda suka rasu Allah gafarta musu Allah ka maido mu aminci a kasan Allah ka sa mu damunan mu albarka Allah ka sa mu diyan mu albarka Allah ka shaida ɗaya musulmi mazan su da matan su ya Allah ka sa ƴaƴan musulmi su haranta musu da duniya da lahira wanda ma ba su da ƴaƴan Allah ka ba su ƴaƴa masu albarka wanda ba su da arme maza ko mata ka ba su abokan zama masu albarka wanda ba su da aikin yi Allah ka ba su aiki masu albarka ƴan kaso mu maye maye da ƙarnana Allah ka sa albarka cikin kasuwancin su Allah ka maido mu jihar mu ta mahadi hada hadarta na kasuwanci shugabannin mu tun daga sama har ƙasa na galgayensu da na barikinsu Allah ka sa musu albarka Allah ka taimaka musu cikin abin da zai zama to alkhairi ga addinin alkhairi ga ci gaban ƙasarmu alkhairi ga addinin ga rayuwarmu ya Allah ka taimaka mu sojawan ya Allah ka tsare sojawan duk mai kula da security din ƙasarmu Allah ka taimaka mu Allah kawo mu ƙarshen mugayen mutane ɗan ta'adda makiya addininmu makiya ƙasarmu makiya ci gaban ƙasarmu Allah duk inda musulmi ke da bukata na alkhairi Allah ka biya mai akwai ƴan uwa da dama suna bara addu'a gare mu da bukatocinsu na alkhairi bayan ka ne ya Allah ka san su kai ke biya Allah ka biya ma kowa ya hayyu ya qayyum ya zal jalal wal ikma ya awwal al awwalin ya akhir al akhirin ya zal quwwati al matin ya zal arsh al majid ya mannan ya mannan ya badi as samawati wal ard la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min al zalimin subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa qumu ila salatikum yarhamukum allah